الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan safiya ta Laraba 11 ga watan Jimadin al-Akhira bayan hijiran manzon tsira manzo na rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya ko shida biyar ga watan biyu miladiya bisa kaddarawa dubu biyu da ishirin ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wani littafin namu mai albarka na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa rahama mun tsaya ne kan magana ta ɗari da na ɗari da ɗaya za mu tashi kan magana ta ɗari da biyu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am قال المؤلف رحمه الله مالن yace Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama ya wallafa littafi shine Imam Aliyu Albarbahari rahmatullahi alaihi yake cewa wa'alam annahu lam taji zandakatun qattun illa min almahajir ri'a atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin faman kana hakaza fala dina lahu qala Allahu azza wa jalla فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء سوء أصحاب دمع وبدع malam yace Allah ya masa rahama wa alam ka sani kai mai karatu ko kai mai sauraron karatu annahu lan taji zandakatun zandiƙanci bai sami gindin zama ba bai shafi shiga ba faddun da ɗai illa min alhamajin ri'a sai a wajen wawayen mutane ko ka ce ‘ya'yan awaki ko mai ake cewa atba'i kulli na'ikin wa'inda suke bin dukkan wani mai kira duk wanda ya murya shikenan nasu ne yamiluna ma'a kulli rihin wa'inda suke karkata ga dukkan wani iska ko guguwa da ta taso kai tsaye suna kan hanya za su bi faman kana haka za duk wanda ya zanto hakan shine tsare shi akan haka yake faladina lahu babu cikakken addini a tattare da shi qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace wa maktalafu basu saba ba su yahudu da nasara illa min ba'di ma ja'at ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu ma'ana sai da suka sani musamman yahudawa bagiyan bainahum saboda zalunci da ke tsakaninsu suna sabawa Allah subhanahu wata'ala suna bin dokoki wanda ba shine Allah madaukakin sarki ya ce abi ba fastasnahum sai togace su faqala yace fahadallahu allazina amun sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda suka yi imani a cikinsu kenan ko limak talafu fihi ga abin da suka yi saɓani a cikin samiyar haƙƙi na gaskiya bi iznihi da iznin Allah wallahu ya hadi man yashawu ila siratin mustaqim lalle Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا تزال إصابة من أمتي ba za su gushe ba ana samun wata tawaga wata jama'a wani bangare a cikin al'umma ta zahiri na alal haƙi suna kan gaskiya suna goyon bayanta la yadurruhum man kadhalahum duk wanda ya nemi yasar da su ba zai cutar da su ba hatta ya atiya amrullah har sai al'amarin Allah ya zo na tashin alƙiyama wahum zahiruna suke da goyon baya kuma suke cin nasara Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala rahimahullah malin yace Allah ya mishi rahama ai wa alam kasani ta alam kasani ayyuhal muslim ya kai musulmi ya wa ya dalibal ilmi ya kai mai neman gaskiya annal haqqa yabqa karka tsorata karka firgita da yawan masu yawa ko barnan masu masu barna annal haqqa yabqa gaskiya wa ita ce wanzuwa wa yabqa alaihi man wafaqahu Allahu littiba'ihi kuma wanda Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar ya datar da shi ga bin gaskiya sai ya wanzu a kanta mahama kasratil fitna ko fitan diyan da fitintunu suka yi yawa kaza yazo dan wancan yazo dan wancan yazo in kana kan gaskiya shikenan magana ta kare wa mahama hawala al'ada diyan da makiya suka yi iya kokarin su an yaqadu alal haqqi su rusa gaskiya wa ahlihi da masu gaskiya fa innahum la yastati'una zalika har abada ba su iya rusa gaskiya ko su rusa masu gaskiya li'anna Allah subhanahu yahmihi saboda duk mai gaskiya Allah madaukakin sarki shi ke ba shi kariya shi ke kiyaye shi mun kalli irin abin da sati mun karanta abin da ya faru da imamu ahmad dan hanbal da wayansu daga cikin malamai wahalar da aka sha aka sha amma gaskiyar dai tana nan bata rushe ba kuma su ma tun da kan gaskiya suke mun ga cewa Allah madaukakin sarki ya taimake su akan gaskiya ita ce ta zo har zuwa yanzu kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle mu mu muka saukar da azzikir shine alqur'ani kuma mu zamu bashi kariya mu bashi kiyayewa ma'ana gaskiya tana cikin alqur'ani daukaka daraja yana cikin alqur'ani duk wanda yaje neman gaskiya a wajen qur'ani to zai je ya fada cikin bata ne gaskiya tana cikin qur'ani kuma shi qur'ani nan tsararre ne Allah ta'ala ya kiyaye shi barnan masu barna ba ta shiga ciki ta yi tasiri wa kama qala ta'ala kamar yanda manzon Allah Allah madaukakin sarki yace inna lanansuru rusulana lalle mu wallahi zamu taimaki manzannin mu da muka aiko wallazina amanu zamu taimaki waɗanda suka yi imani da su manzannin da muka aiko suke tare da su fil hayati dunya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranan da ake tsayar da shaida ma'ana annabawa za su taho abin nan al'umman manzan mala'iku al'umman manzan Allah sallallahu su yi shaida a kansu su ma kuma mutanen al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya shaida a kansu yawma yaqumul ashhad kace me me aka tsallake na'am
na kamar shafin da wani gara karanta
to kuma kowa bai ci komai ba ai a riƙa yin magana qawluhu wa alam haka ne annahu lam taji izan laqatu Allah ya saka da alheri a ba a samu zindiƙanci ya samu shiga ba qaddun da ɗayan an ce zindiƙanci hiyan nifaqu shine munafirci zindiki munafiki kenan ko idan aka ce munafirci kuma wa huwa izharul iman imani shine bayyana imani wa ibdalul kufur da kuma boye kafirci wannan shi ake kira munafirci kuma shine asalin zindikanci fazanadiqatu zindiqawa humul ladina kanu yusammuna bil munafiqina fi sadr al islam a farkon musulunci su ake kira munafikai zindiki dukkan mutumin da ya ɓoye musulunci ya bayyana ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci sunan shi zindiki ina fatan ala fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu waya ishuna bainan nasi suna rayuwa tsakanin mutane idza sanahat lahumul fursa idan suka samu wata yar dama zahara sharruhum sai sharrun su ya bayyana wa kasharat anyabihim su bude haƙwaran su diddul haƙi koma bayan gaskiya wa ahlihi da masu gaskiya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to wannan su ake kira zindiƙai a farkon musulunci idan suka sami yar dama yar kadan za su bayyana sharransu za su bude haƙorinsu su yaƙi haƙori wajen bin abin da ba gaskiya ba su yi dariya da waɗanda ba musulmi ba kama huwa mawjudun fi zamanin al'an kamar yanda a zamaninmu ma ana samun irin wayannan wanda in an zo zai ci tare da shi aiki yana kan gaskiya idan kuma ya ga masu bidiya masu kaza suna yi kuma an koma can shi ma nasu ne dan abiri ma a shakida ko illa min al mahajir ri'a atba'i kulli naikin yamiluna ma'a kulli rihim ma'ana dahama'un nas wawayen mutane yattabi'una kulli naikin duk wanda ya kira za su bi za ka kalli wani shi dan kowa ne babu wanda ba nashi ba sai ai shi wani bai da matsala da kowa ai ko ba kan gaskiya yake ba ya samu matsala kenan lokacin ne ya fara samun matsala saboda bai iya gane gaskiya ban tana ya bita bai iya gane ƙarya ban tana ya kauce mata shi da ƴan ƙarya da ƴan gaskiya kowa nashi akwai wanda zaka tada shi haka la yadruna aina yattajihuna wa san ina suka fuskanta ba amma ahlul ilmi amma ma'abuta ilimi ahlul rusuki wasibat wai da suke tabbataccen ilimi suke tsaye kan gaskiya fa innahum yattabi'una alhaqa su har kullum suna bin bayan gaskiya ne fala tattarra bil kasra kada ka rudu da yawa duk yan unguwarku ko yan layinku ko yan garinku ko yan majalisanku ko yan gurin zamanku duka akan kaza suke karka rudu da yawa kasrati ahli sharri yawa indi na mabuta sharri ne masu bid'a ba Allah ake biwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan karka rudu da su kamar yadda Imam Malik ma ya faɗa ko wanda gaskin magabata yace ka bi gaskiya kada ka kula da karancin wa'anda suke binta ka ce ku ba ku da yawa ka kaucewa ƙarya karka rudu da masu yawan binta ko Malik ko wanda gaskin magabata abin da ya faɗa kenan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawa daga cikin wayanda suke bayan kasa za su batar da kai daga hanyar Allah al ibratu biman alal haqi abin lura wake kan gaskiya ko dan garin ku ko dan ko ba dan garin ku ba ko dan kasar ku ko ba dan kasar ku ba ko dan kungiyar ku ko ba dan ko ba dan kungiyar ka ba to so ka bi kan ka bi wayanda ke kan gaskiya walau kana kalilan ko da yan kadan ne da Allah madaukakin sarki yana cewa kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin da yawa jama'a yar kadan tarin jayi jama'a mai yawa da iznin Allah Allah yana tare da masu gaskiya mun ga abin da ya faru daluta lokacin da yazo yanda aka zo aka rabu mutane da suka koma suka ce la daqata lil yawma bijaluta ko wajunudihi amma su bo'intan sai suka tsaya suka dake suka bi Allah Allah madaukakin sarki ya basu gata ya basu taimako suka yi nasara akan jaluta ana nan kawai fa hazamuhum bi iznillahi ko wa qatala daudu haga magana ta kare to da ma Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi idnillah wallahu ma'as sabiri abinda ake so juriya akan gaskiya in ka tabbatar da akan gaskiya kake sai kai hakuri ka tsaya kan qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna jundana lahumul galibuna amman kana hakaza duk wanda ya kasance irin wancan mai bin kowane kira akai kamar yanda bahulatani idan ya kira awakansa ko tumakansa da ya irin wannan kiran duk inda ya kawo can zati ko ina ne ma to duk wanda zanto haka yake fala dinin lahu bai da addini allazi yatazabzabu baina lahu laysa lahu dinun fa huwa munafiqun duk wanda benan benan to bai da addini munafiki ne Allah ta'ala ya ce muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa man yudlilillahu falam falan tajid lahu sabila suna yawo suna kai komo tsakanin nan da nan ba su wajen wayannan ba su wajen wayannan Allah ce duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba saba masa hanya ta shari'a ba fal muzabzabu hadha laysa lahu din duk wanda bai tsaye guri daya yana ganin cewa mu makala wajen wayancan amanu wajahan nahar waqfuru akhirahu kenan irin na yahudawa shikenan mutun ya shiga uku qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace famaktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum ma'ana ba su yi sabani ba aw fahum law talafu an jahalin da sun yi sabani akan jahilci ne tahanatil musibatu da musibar ta danyi kasa kasa da ta yi rauni ta zanto karama ce walakin talahu sai dai sun yi sabani wahum ya alamuna suna da sani cewa abinda suke kan nan ba daidai bane li'annahum li'annahum ittabi'u hawahum sun bi son zuciyarsu kaku ba batacce sama da mutumin da ya bi son zuciyarsa walau ittaba'ul haqqa da sun bi gaskiya lattafaku da sun haɗu guri ɗaya wajtama'u sun haɗu sun dace Allah madaukakin sarki yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da igiyan Allah gabaki ɗayan ku ita ce Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ku rarraba fa idza kanat mukhalafatul haqqi an jahalin fa hadhihi yurja an tazula idan mutumin da ya bar gaskiya ya saba wa gaskiya bisa ga jahilci ne bai sani ba wannan ana fatan wannan abin ya kau ya dawo ya gane ya bi gaskiya saboda kullum in ana faɗa zai yadda amma wanda ya riga ya sani da ka fara shi zai kawo maka aya kila ya haddace Qur'ani kila yayi kaza dan ya ba kanshi kariya to samun gyaruwa wannan yana da matsala amma idza karat an ilmi abin nan kai idan bai sani ba ko mukhalafatul haqqi an jahalin fa hadhihi yurja an tazula bai sani bane yau da gobe ana faɗa zai iya ganewa to amma idza karat an ilmin fasabu zawaluha gushewar wannan zai yi wahala ba dan kuma bakila ba zai tsaya ma ya saurara ba saboda zai yi fada da abin ne zai kalli cewa ana so a ci karo da shi ne kan abin da yake kan shi li'anna Allah jalla wa ala yaqulu Allah madaukakin sarki yana cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ai la ahada adalla ko babu babu batacce a duniya mimman hawa hawahu sama da wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da samun shiriya daga wajen Allah ba la ahada adallu minhu ba wanda ya fi shi bata fadin sa da yace fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum yani bani isra'ila ko bani isra'ilawa maktalafu an jahalin ba wai sun yi sabani akan jahilci bane ba wa inna maktalafu an hawa sun yi sabani ne bisa ga son zuciya wa kazalika man shabahum min hadhihi al-umma haka duk wanda ya kamancece ne da su a wannan al'umma don haka Allah madaukakin sarki ma ya faɗi cewa ai dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna don haka kullum ma Allah madaukakin sarki ya mana umarni a cikin sallah zaka yi addu'a ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga zaka yi addu'a Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya wayanda ka musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ko irin tafiyar take mai kyau ce duk tafiyar da aka ce akwai annabawa a cikin ta akwai salihai a cikin ta akwai shahidai a cikin ta mutanen kirki suna ciki wannan ai tawaga ce wacce za ta kai gaci tawaga ce wacce dukkan na kirki yana so shiga cikin ta amma gairin magdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba su wane ne su ne yahudawa me yasa Allah madaukakin sarki ya fushi da su sun san gaskiya sai suka take suka binta suka yi binta ba kuma kamar nasara ba su ne abdalin batattu suna yin addini ba kan ilimi ba alaikun salam ƙetare iyaka ba zalunci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu قال المؤلف رحمه الله واعلم انه لا يزال الناس في اصابه من اهل الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويهوي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند اختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أنا بمن كان توا to Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala al-muallif rahimahullah wa alam yace ka sani annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqqi was-sunnah mutane ba za su gushe ba suna cikin tawaga ta masu gaskiya da kuma bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce me ita ce sunna yahdihimullahu Allah madaukakin sarki yana shiryar da su wa yahdi bihim gairahum kuma ya shiryar da waɗansu ta hanyar su ma'ana har duniya ta tashi za a samu waɗanda suke kan gaskiya suna tsaye a kanta akan gaskiya sa'annan kuma ta hanyar su Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da waɗansu mutane ta su ma hanyarsu. Wa yi huyi bihimus sunan, kuma ya rayar da sunna da su, sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta samu kafuwa, ta samu tsayuwa da su waɗannan mutanen. Wa humul lazina wa safa humullahu ta'ala, su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki. ya siffanta su ma qillatihim tare da karancin su indal iftilafi lokacin da aka samu sabani fa qala yace wa maktalafa fihi basu yi sabani ba a cikin al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama basu yi sabani ba akan abin da ya safi alqur'ani illa allazina utuhu illa min ba'di illa allazina utuhu ko sai dai abin da aka basu na at-taura min ba'adi ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu bagiyan bainahum saboda zalunci da hasada dake tsakanin su yasa suka kiyarda su bi fastasnahum sai Allah ta'ala ya togace su faqala sai ce fahadallahu allazina amanu sai Allah ta'ala ya datar da ya datar da waɗanda suka yi imani da falarsa suka bambance menene gaskiya menene ƙarya suka san sabanan da ake kai wanda yake ba mai kyau bane ba fa hadallahu allazina amanu limaktalafu fihi kenan ko ga abinda suka yi sabani a cikin sa sai Allah ya ce wallahu lalle Allah madaukakin sarki ya hadi mai ya sha'u yana shiryar da wanda ya ga dama ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hayya bariraciya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون بذا تغشي با ko ba zai gushe ba ana samun wasu tawaga wai su al'umma cikin al'umma ta suna goyon bayan gaskiya suna kan gaskiya ba zai cutar da su ba duk wanda ya nemi ya yasar da su har sai al'amarin Allah ya zo suna nan wajen goyon bayan gaskiya ne ce wa alam ka sani ai ta alam ayyuhal muslim ka sani ya kai musulmi wa ya dalibal ilmi ka sani ya kai mai neman ilimi annal haqqa yabqa gaskiya ita ke ci gaba ta wanzu wa yabqa alaihi man wafaqahu Allah wayanda Allah ya datar da su kuma su ci gaba da zama akan gaskiya littibaihi suna bin gaskiya mahama kasratul fitan duk lokacin da fitina ta yawaita wa mahama hawalal a'da duk yanda makiya suka yi kokari an yaqadu alal haqqi su rusa gaskiya wa ahli da masu gaskiya fa innahum la yastadiu da zalika ba sa iya wannan lianna Allah subhanahu ya hami saboda Allah madaukakin sarki shike kiyaye gaskiya kamar qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da azzikir shine alqur'ani kuma mu zamu bashi kariya وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا lalle mu za mu taimaki manzanninmu da muka aiko akan aiken da muka ba su taho da shi wallazina amanu kuma za mu taimaki wayanda suka yi imani tare da su fil hayatid dunya a rayuwar duniya su tsayu kan gaskiya ba za a iya ture su ba wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar tashin alkiyama wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tazalu da'ifatun min ummati ba za su gushe ba wata waga a cikin al'umma ta wasu jama'a alal haqqi suna kan gaskiya zahirina la yadurruhum man kalafahum duk wanda ya saba musu ma ba zai cutar da su ba wala man kazalahum ko wanda ya tabar da su hatta ya atiya amrullahi tabaaraka wa ta'ala sai al'amarin Allah wanda albarkarsa ta yawaita ya daukaka yazo fal haqqu baqin gaskiya a wanzu take tana nan wa ahluhu baquna masu bin gaskiya suna nan wa in qallu fi ba'd sinina koda a wayansu shekaru kaga yan kadan ne a duniya ko a garinku ko a kasarku aw ba'd al-awqat ko kuma wayansu lokuta za ka kalli cewa bid'a ita kawai ke ci ita ke tashi kake jin labarinta can da can da can tun ana can garin har ma wani yana cewa duk duniya to haka al'amarin yake tafiya fa inna allaha la yudayyi'u hadzal haqqa abada karka da muka ce shikenan yanzu sunna ta tafi bid'a har abada Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da gaskiya ba walakin yajibu alaman tamassaka bihadzal haqq sai dai ya zama wajibi ga wanda ya riko da gaskiya ay yasbira alaihi shi yayi hakuri ya tsaya ko iya kai kadai ne a garin ku ko unguwar ku wa yasbira ala ma yalqa kuma yayi hakuri ga duk abin da zai iya haduwa da shi musamman kuka zanto ku yan kadan ne akan gaskiya to za ku rika samun challenge ta can gurin da can gurin wannan yazo ce kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wa illa in ba haka fa inna allaha jalla wa ala lalle mun sani Allah wanda ya dauka ya girmama la yudayyu hadal haqqa abada ita gaskiya har abada ba ta zozarta ba ta walakanta bal yuqayyidu lahu ansara Allah ta'ala zai sama mata zai tayar masa da mataimaka wa atba'an da kuma masu binta ana nan sai ga can cikin gidan can cikin tawagar Allah madaukakin sarki ya fitar da wayansu kai tsaye suna tafiya kan gaskiya kamar yadda Allah gafarta man Jafar yace an waye gari a Kano masu fada da mu duk wanda ya kule gidansa to ya kule da ahlus sunna ko dai ya sani ko bai sani ba to kaga wannan taimakon Allah ne gidan masu fadan sai ka taddaga wannan ya taso kwaɗe kuma in ya taso sai ka ga gabaki ɗaya kuma shakka shi ake kuma tsoron shi ake ji Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa qad yantaqilu min makanin ila makanin kuma tana tashi daga nan gurin ta koma nan gurin fa iza turika fi makanin idan aka barta a wani guri qayyadallahu akarina sai Allah madaukakin sarki ya tayar da wasu ya tayar da su kaji kuma ga can unguwar gahi ana yi can garin can ga can su kuma sun tsaya akan gaskiya tsayin daka ina fata ana fahimta ka wuce can gurin kaga yan bid'a ne sun yi kaza sun yi kaza can ma yan bid'a ne sun yi kaza kace to duk an zama haka kana zuwa can gurin sai ka tadda wa'ansu kuma su ga sunan kan Qur'ani da sunna suke kuma tsaye suke ba wanda ishe zo tabar da su ko yasar da su baba qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan wa in tatawallaw idan kuka juya baya gaba in bin gaskiya kuka ce tunda kowa ya kowa ma bari mu bi to Allah ta'ala zai canza wa'ansu mutane wa'anda ba ku ba su kuma za su zanto irin ku ba masu tsoro ko masu bin duk wanda ya kiraye su kan zanto su kadai ne haka makala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim Allah madaukakin sarki yace ya ku wa'anda suka yi imani duk wanda ya ridda daga cikinku ya bar addininsa ya kama wani layi na daban da sannu Allah madaukakin sarki zai zo da wayansu mutane suna son Allah Allah madaukakin sarki yana son su masu kaskantar da kansu a mummunai amma masu izza da buwaya akan arra da kafirai ba sa abin nan ba sa kaskantar da kai zuwa gare su wai Abubakar gere ya ce ko ga kahiri ko ga farfada wai kahiri ga sai na Umar bai game ko ce mai ba a izzati a izzatin alal kafirin kenan ko yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan da kalman Allah wala yakafuna lawmata la'imin ba su jin tsoron zargin mai zargi akan gaskiya kake kar ka ji tsoron duk wani wanda zai zarge ka akan gaskiya tsaya kanta sai an dawo an bi zalika fadlullahi wannan fayla ce ta Allah yu'tihi may yasha yana ba wanda yaso ya ga dama sai tabbatar da shi akan gaskiya wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwaci ne kuma wanda yake masani mai ilimi kuma yana aje shi inda ya dace fahaza damanun minallahi wannan lamun cewa ne daga Allah jalla wa ala li baqa'i hadzal haqqi gaskiya tana nan karka yadda ka ce duk an tafi an bani ni kadai bari in zo in biya zan yi kai ma suna nan a boye kila cikin ƴaƴan masu fada da kai din nan ne ma ko ma za su haifa nan gaba wanda za su taho kuma su taya ka kan gaskiya fa innahu sayuqayyidu lahu man yaqumu bihi wa yahmihi Allah ta'ala zai tatar ya samar ya sanya waɗanda za su tsayi da gaskiya din kuma su bawa gaskiya kariya fal qadaru laysa ala diya'i dini hadarin ba wai addini ya tozarta ko ya lakanta bane lalakin lakin al qadar hadarin alaina akan mu ne nahanu mu amma shi addinin yana nan na Allah madaukakin sarki ba abin da zai same shi kullun yana nan sabo ne illam natamassak bi hadha ad-din matsalan kanmu ne idan ba mu yi riko da addini ba wa nasbir alaihi ko ba mu yi hakuri akan shi addinin ba fa innahu yu'kazu minna wa yu'da li ghairina sai a karba daga wajen mu sai a ba wa'ansun mu fa alaina an nakafa ala anfusina abinda ke wajibin duk wani mai bin qur'ani da hadisi ya ji wa kanshi tsoro kar ya samu kubuta amma shi qur'ani bai da matsala Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya bashi kariya kuma zai kare shi har abada li'alla yu'kaza minna hadha ad-din saboda kar a kwace mana wannan addinin wai wa dali gairina a ba wa ƴan sunmu wa na halika mu sai mu halaka dan Allah ya ce may yabtadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakafuna lawmata la'im in kai kana jin tsoro kana ganin kaza to sai Allah ya kawo ƴan su addinin da Allah ba zai bashi ya tozarta ba ko ‘yan kaɗan ko masu yawa haka nan al'amarin yake kuma shi addinin Allah a hannun ‘yan kaɗan yana wanzuwa a hannun masu yawa yana wanzuwa ina fatan ana fahimta don ‘yan kaɗan ne ke kan gaskiya bai sa gaskiyar ta rushe don da ana haka da yanzu babu shi ina fatan ana fahimta to kuma haka Allah madaukakin sarki yake ci gaba da al'amarinsa annahu la yazalu nasu fi isabatin min ahli al-haqqi was sunna isabatun idan aka ce isaba ya'ani jama'atun jama'a ake nufi kama kala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu yake cewa la tazalu da'ifatu wata tawaga ba za ta gushe ba tusamma ta'ifa wa jama'a wa isaba ana cewa fa'ifatu ana cewa isabatun minan nasi wani dandazon mutane ko taron mutane ko jama'a ko shi kan jama'a ba haushewa ba jama'a yake cewa ko ta'ifa wani bangare duk dai wani tawaga ce fadin sai ya ce ya hadihimullahu Allah ta'ala yana shiryar da su litamassuki bi hadhal haqq shi riko da gaskiya wa yahdi bihim ghayrahum zai shiryar da wayansu da su fahum yahtaduna fi anfusihim su Allah ya shiryar da su wa yahduna ghayrahum kuma suna shiryar da wayansu ta hanyar su in suna shiriwa hadhihi sifatul ulama'ir rabbaniyina wannan shine siffar malamai na Allah su sun tsaya kan gaskiya kuma suna shiryar da mutane zuwa gaskiya ba zuwa ga ƙarya ba ko zuwa ga su a girmama su a bi su annahum yaftasiruna ala anfusihim su sun tsaya akan su ne bal aidan yad'una ghayrahum kuma suna kiran wasun su ila haqqi zuwa gaskiya wa yabassirunahum bihi suna lurar da su suna lura musu gaskiya wa yahdunahum ilayhi suna shiryar da su zuwa gaskiya bi ma'ana annahum yurshidunahum suna shiryar da su ilayhi zuwa gaskiya wa yuwaddihunahu lahum sai su bude musu ita a fili ka sa akwai wanda yanzu wai abin da zaka ji an ce ba kowa ma ake gayawa ba to ba gaskiya ba kenan akwai abin da sai ka kai tukunna sai a ce ba kai yanzu a fara sanar da kai shi ba kuma abin addini ne akwai abin da manzon Allah ya boye ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye kamar yadda Aisha take faɗa Allah ya kara mata yadda tace komai da a ce wani abu za a jinkirta da al'amarin zai an jinkirta shi amma duk abin da aka saukar masa ya fitar da shi fili ya faɗa saboda abin kowa da kowa ne ina fatan ana fahimta babu wani sai nan gaba babu kai ne za a gaya wa kaza shi yasa aka ce sai na ala akwai wani abin da ake bance ko ahlul bait aka gaya muku ce babu wani abu wanda manzon Allah ya gaya mana wanda bai gaya wa sauran mutane ba sai dai abin da ke jikin watan takwabin shi kuma abin da ya shafi diyya ne da kaza da kaza eh magana akan shi alqaqi alaqira ko na'am wa yuhyi bihim sunan sai raya sunna da su ai as-sunanun nabawiyya sunna annabi ba'ada an durisat bayan an tsufar da ita wanda fanat an yi kokarin binne ta fa innahum yabhasuna hasis tunota sai an binne sunna sai ga Allah ya kawo in sun tunota an ce ba zai yi ba ai bata mutu ba dan haka ba za ta mutu ba wa yuhyuna ha sai su raya ta hadhihi dariqatuhum wannan ita ce hanyar su annahum yuhyuna sunna suna raya sunan sunonin manzon Allah wa yamituna al-bid'a suna kuma matar da bid'a idan an bi sai su binne ta wa yajaddiduna hadha din suna sabunta wannan addinin hatta yauda kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama har ya koma kamar yadda aka saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaddan kenan fa fi kulli fatratin min zamani a dukkan wani fatara na zamani ya ba'athullahu li hadhihi al-umma Allah yana tayarwa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama man yujaddidu laha dinaha wanda zai jaddada addinin da haka aka iya samun su mujaddisu Muhammad bin Abdul Wahhab ko ya fada da ƙarya ya ci nasara akan ta wanda har kwanan gobe duk wani dan bid'a yana tsoron me yana tsoron Muhammad bin Abdul Wahhab don haka a ta kirkira a ce kaza a ce kaza haka aka yi ta samun wannan su zo wannan su zo haka aka samu a Najeriya ba aka samu Shehu Usman dan Hodiyo ko shi ma mujaddadi kuma haka aka yi ta samun mujaddade ga sunan malamai na addinin musulunci ahlus sunna wal jamaa za a zo sai kaman an binne abu haka aka samu izala ta rika tajaddidi a Najeriya ko haka nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu abu da yawa wanda ake yi tun ana faɗa yanzu nan mutum sai ya ce lalle fa Allah ya taimaka dan samun wannan da yasa aka tafiyar da kaza da kaza da kaza amma da ba san inda ake ba ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna yana ido na dauke na'am yanfuna anhu tarifil galina suna tafiyar da su kore canjawar masu wuce gona da iri wanta halal mubtilin da kuma dubarar masu barna wa ta'awilil jahilin da kuma ta'awilin jahilai haza fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala wannan fayla ce ta wajen Allah madaukakin sarki wanda yawa addini yawa su masu bin gaskiya fakam ta'arrada hadha ad-dinu wala yazalu ولا يزال غدا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وسنته ما ليس abu da yawa yana taho wannan addinin na musulunci kaza in kaga wani abu ya fito kai ka ce shikenan an gama ba za a ƙara yin abin da ke daidai ba na addini amma addinin ba zai bai gushe ba gaddan yana nan yanda yake shine ma'ana gaddan yanda yake kamar yanda aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a littafin alkur'ani da sunnarsa in ka koma qur'ani zaka gani gashi nan in mutun ya fado na amma akwai malaman da Allah ya tayar tun farkon zamani tun farkon lokaci can sun yi tafsirai irin su ibnu jarir at-tabari in ka tawo irin su ibnu kasir su tafsirul bagawi su abin na imam al-qurtubi gahi nan bayanin da suka yi in kai naka sai a ce to wannan kuma ga yanda su suka yi ko kuma sai sun dauko maka ma fasarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma fassara Qur'ani da Qur'ani shine abin da yafi ya saba da kai abin da kake faɗa ina fatan ana fahimta na'am wato duk wani malamin da zai sake sabon bincike yanzu kenan an riga an gabace shi an riga an yi sai don haka za ka ga kowane malami ne in ya binciko kan nawa yancin zai kawo ya dora ina fata ana fahimta don haka za ka gani kaji an ce albani kaji an ce waye ne su usaimin duka in suka yi magana malamanmu na wa'anda suka wuce nan kusa kusa ba za ka ga ina sun kawo maganan su wa'ancan malamai ne don haka babu wani wanda abin kansu ne ko a ce wannan ba ana cewa na hadisin albani ya ce ingantacce ne ko kaza ba ai ba wai shine yake cewa ingantacce bane ka je ka duba ana yin kwacin din abin ne dan kadan sai a rubuta amma ka je ka duba aikin da aka yi malam wani da malam wani ka koma littafi kaza wanda yake na matsalawul hadisi ne kaza da kaza shine can aka yi aiki aka ciro wani yace kaza yana da kaza yana da matsala wani yace kaza yana da kaza ai ba wai yin su bane ba ina fatan ana fahimta kowa suna tsayawa ne kan abin da magabatan suka yi ba na suke ba ai da yawa an shaɓatar da mutane ganin cewa kamar wai su ne suke kawo nasu to in kana so ka sani ka koma ga littattafan da suka rubuta na asali ka kallo ina ne suke samu abu ba da nisa ba ko yanzu ma irin abin nan tamam a tamamul minna banda shi ma ga littafin sai nake so in faɗa ya tafi min in ka je za ka ga duk maganganu kai ka dawo ko da sifat abin nan me sunan shi a hakamul janais in ya kawo za ka gana ta magana wani ya ce kaza wani ya ce kaza to za ka gane cewa ba maganan su bane su suna ɗauko abin da aka yi ne za su yi kwacin ɗin ya zo su yi bayani akan shi bayani na gaskiya suna sabunta abin da yake akwai shi ne ba wai abin da babu bane yanzu ake kawo shi ina fata ana fahimta abin da babu ake kawo shi yanzu shine abin da yan bidiya suke tafiya akan shi da an kama da mun tsayawa yake baya kaiwa ina fatan ana fahimta don haka malam yake cewa da yawa duk wanda ke so ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kore sahabbai ya bata su to ka'ida ta ahlus sunna da su malaman ahlus sunna za a tafi ne zuwa ga sahabbai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai ka an kai ka magare tikewa sai a je ka gurin kuma ga inda aka nemo ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu lam tata'addad lam mene tata'adda yaddun alaihi bitaghayyir kama qala ta'ala inna karka yadda kai tsammanin cewa wani zai iya canzawa Allah ya ce a'a ba a canzawa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai ka zo kai abin da ka faɗa kai sai malamai na Allah su zo wani malami yake gaya mu a garin su shi malami ne local gamma ba kowa ya san ba kowa ma ya san shi a nan Yobe state din ba yana karatu da aka tashi aka samu wani babban malamin da ake ji da shi a ƙasa saboda shi ko aka ɗauke shi aka kai shi garin su sai da ya je ta abin da ya ta abin da ya ce da na zo sai na ce to abin da dai muke faɗan har yanzu ba a iya rusa shi ba an dai samu wani kwana kwana an zo an yi wajen kaza kaza kaza kenan ba gidan malamin ake in dai kana kan gaskiya kawai ka tsaya kanta zaka iya wallahi ta nan Allah ta'ala ya taimaka da yawa suka gano sai suke rika kallon kamar shi ma wani babban malami ne ga wani babban malami ya zo har yanzu kan maganar shi yake tafiya tafiya yana dawowa yana tafiya dawowa kuma ya kasa rusa abin da ya faɗa dan an ce ga abin da shi wannan dan izalan ya zo yake faɗa ya kawo mana kaza ya kawo mana kaza aka yi tafiya kan abin aka kasa rusa abin da yake akai ha huwa alquran gashi nan alqurani kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama kamar yanda aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lan yugayyir minhu harfun wahid babu wani harafi kwaya ɗaya da aka canza wa hadha min hibzillahi lahu wannan kiyayewan Allah ne akwai mahaddata dugon da na ba'un da baka saka ba sai an ce nan gurin akwai kaza ne gum wawun kasa fa'un sai an ce kaza ne gum damma kasa fataha sai an ce kaza ne ana nan ayoyin Qur'ani saboda kula da Allah ya bashi musulmi sun san ayo surori nawa ne an san ayoyi nawa ne an san kalmomi nawa ne an san hatta dugo na alqur'ani ma sai da aka iya gano dugo kaza ne a cikin alqur'ani kaga wannan duk kariya waye kariyan Allah ne da zaran kai kokarin ragewa ko karewa ko karawa Allah madaukakin sarki zai tona maka asiri an san yanda yake a wa hadha min hibzillahu lahu hizbillahi lahu kiyayewan Allah ne haisu kanatul kutubu sabiqa littattafai da suka gabata yustahfazu alaiha ahbaru war ruhban malaman su na yahudu da nasara suke kare su fa kanu yudayyuna kitabahum don haka suke tozartar da littattafan su wa da kullu fihi taghayyur wa tabdil asa canzi da jirkita wa tahrif kama hasalat littaurati wal injil kamar yadda ya faru ga taura da injila inna anallaha sai dai Allah madaukakin sarki takaffala ya dauki nauyi huwa shi subhanahu da kanshi sarki ya ƙara tabbata gare shi bi hifzi hadal qur'an shi zai kiyaye wannan alqur'ani fala yajra'u ahadun ay yughayyira minhu harfan wahidan ba wanda ke iya karfin halin da zai iya canza harafi ɗaya na alqur'ani wa hadha min ni'matillahi ala hadhihi al umma wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ga wannan al'umma tamu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana wani qur'ani wani abu aka an samu ko bugu ne ko me aka bana mace ce to ta ce malam gashi nan gurin ni ina karantawa amma nake gani abin nan kaman ba haka bane ana dubawa kuma abin nan gashi nan haka ne ka kiyayewan Allah kenan wanda kake ga dan karami ne ma sai yazo ya kawo maka ya ce gahi na ce qur'ani ne aka bata amma gahi ta ga nan gurin kaza kaza kaza haka yake kuwa ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina gani kamar lokaci yayi go zamu tsaya anan abin na fadi daidai ka tariye da ganin dama Allah Allah ta'ala ya bamu lada gabaki daya wanda ya kuskure ko tuntuban harshe ne da shedan da karanci ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya dan uwa musulmi babban abin da ya zama wajibi akan mu gaskiya in ka tabbatar da kana kanta kan Qur'ani da hadisi karka yadda ka barta ko da kowa bai kai kai ka zauna mun ji su wane ne ake kira aljama'a ko da mutum ɗaya ne kanan abin nan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen Allah ta'ala ya tsare mu Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta yana mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ɗan kasuwa da manoma da ma'aikata kowa Allah ta'ala ka sanya masa albarka duk wani hau da bala'i da sharri Allah ta'ala ka kare mu ka kare mu gabaki ɗaya Allah muna roƙonka da sunanka kyawawa ka biya mu da buƙatunmu na alkhairi ya Allah duk wani abin da muke tsoro na jinya ko rashin lafiya ko na tashin hankali Allah madaukakin sarki ka kare mu Allah ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata ya Allah ka kama mu da abin da muka aikata Allah ta'ala ka kare mu ka kiyaye mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum